بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اخوان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai taron albarka masjidin mina hawa da ke wannan unguwa ta bago nan bayan makantar 'yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi a littafinmu na minhajul muslim littafin babban malami a sheik al'allama abubakar jabir al-jazairi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai lokaci da kuma zagayowar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin asabar daren lahadi wanda daidai ne da lissafi ya kasance 22 ga watan biyu na musulunci watan safar kenan hijira yau da shekara 1447 daidai da 16 ga watan takwas na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba wanda muke tare da su a nan da wanda suke kallon mu ta kafafen yadda bayanai na zamani muna cikin alfasalin raba a cikin wannan littafi na minhajul muslim al'imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifati muna cikin fasali da yake mana bayani imani da sunayen Allah da kuma sufofinsa mun shiga wannan fasali bayan shimfiɗar da malam yayi mun shiga adilla an-naqliyah mun karanta namba ta ɗaya lokaci cin mana za mu tashi namba ta biyu ƙarƙashin al'adilla al'aƙaliya a alfasalin raba al'iman bi asma'i wa sifati ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na ta'a a cikin wannan da ta bi insha malaki cewa a ikibari rasul ikibari rasuli rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba da labari da manzonsa yayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi zalika da wannan zalika ismul ishara ne yaudu ila asma'ihi wa sifatihi din ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da sunayen Allah da sifofinsa ana fahimta kun gane shi ma wannan hujja ne dalili ne hujja ce naqal dama an-naqlu shine al-kitab wa sunna ko wanda ya kunshi a shi al-wahayi wahayi na shi al-qur'ani da kuma da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an samu a labari da ma'aikin Allah ya bayar sallallahu alaihi wasallam game da sunayen Allah da sifofinsa dama kuma daga cikin imaninka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganar tasdiqu fi ma akbar ka gaskata manzon Allah cikin din labarin da ya baka tasdiqu fi ma akbar ka ba da labari cikin labarin ka gaskata kai cikin labarin da manzon Allah ya baka sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan to manzo Allah ya bada labari game da sunayen Allah da sifofinsa da yake cewa fi ma warada wasahan cikin abin da ya tabbata warada shine ya gangaro wasaha kuma ya inganta anhu daga shi din sallallahu alaihi wasallam shine fi ma warada wasaha an samu ingantacciyar magana kuma wadda ta tabbata daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam min akbari min akba min akbari sahiha wa ahadithin sariha daga cikin labarai da manzon Allah ya bayar ingantattu da da kuma hadisan su ma a fili shine sariha wanda hadisai ne ga suna a fili karara ba su da buƙatar wani dogon shari ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi manzon yake faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadhaka Allahu ila rajulaini Allah ta'ala da kansa yi dariya dariyar da ta dace da shi akan wa'ansu mutane guda biyu ana fahimta addahiku shine dariya Qur'ani ya ba mu wannan labarin cikin surtar Tauba fal yadhaku qalilan wa yabku kathira Allah yayi dariya wacce ta dace da shi ga wa'ansu mutane guda biyu ya qatulu ahadu mal akhar ɗaya ne ya kashe ɗaya kilahuma yadkhulu aljanna duk su biyun amma sun shiga aljanna wani aiki sai Allah ke wani iko sai Allah mutane ne biyu ɗaya ya kashe ɗaya amma ƙarshen result ɗin kowa ya samu aljanna ana ganewa kaga shi malam da yake mahallin shahire ka wani addayiku sai yi shiru bai karin bayani yace wannan magana tana cikin littafin bukhari kitabul jihad muslim kitabul imara an-nasa'i kitabul jihad wa ibn majah al-muqaddima yanda abin ya faru shine akwai wani bawan Allah daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fita ana yaki tsakanin al-islam wal kufr tsakanin musulunci da kafirci to sai wani bawan Allah daga cikin kafirai sai ya kashe wannan sahabi ma'ana sahabin yi shahada ana gane ana nan ana nan yawon min al'ayyam sai wannan kafirin da ya kashe wancan sahabin shi ma ya yi musulunta kuma dama an ce a salamu ya jibu ma kabla shi musulunci iya share duk abin da aka yi kafisa duk kafircin mutum da ta'ajjancin mutum da mujirmancin mutum inda ya musulun da ta musulunci ya goge wannan yana al'islamu ya jibu ma kabla kaga akwai dauko na nauyin kisan kai a kansa amma kuma ya musulunta ana fahimta da ya musulunta kuma shi ma wani ikon Allah sai shi ma shahada ta kama shafagin musulunci shi ma shawo ne kake ci shi ne waɗannan mutane guda biyu shi wancan iya kuma an kashe shi ashe bayan ya koma ga Allah wanda ya kashe shi ya musulunta sai Allah ta'ala ya ce duk gaba ɗaya su kama hannun junan su fa da janna domin faɗi rahama irin ta Allah subhanahu wa ta'ala kun ga daga cikin sahabbai dama akwai wanda suke irin wani akwai wanda ya kashe Hamza wahashi ko shi ma ya musulunta daga baya amma har manzo Allah ke cewa washi ba na san haɗe ido da ni domin in na tuna kai ne kai wa babba na kisa kuma ka masa kisan gilla aka farka cikin sa aka fito da hantar Hamza aka daddatsa yace wannan abun in na ganka iya faɗo mun a zuciya amma Allah ya karbi musulunci kuma Allah ya biyo an bayyana janna da Khalid bin Walid shi ma kafin ya musulunta ya kashe mutane da yawa ku duba abin da ya faru a ghazwat Uhud wanda ya zama sanadiyar kashe wajen mahadatan ƙwararri sama da mutum saba'in a ji a lokacin khalid shi ne jagoran wacce rundunar ta kakare amma daga baya kuma ya musulunta ana bai mika ranar kaga shi musulunci shi ne babban rumfa wanda yan kashe goyi ka tsira allah ya sa mu mutum mana cikin musulunci sai malik ke cewa kilahuma yadkhulul janna wa qawluhu faɗin ma'aikin Allah da yake cewa la ya zalu jahannama yulika fiha wutar jahannama ba za ta gushe ba ana ta danna mata abincinta dama Allah ya ce la'amala anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i Allah sai da ya rantsuwa sai ya cika wutar jahannama da mutane da aita aljanu gaba daya Allah ya alƙawari a gurabe da yawa sai ya cika jahannama amma bai alƙawarin zai cika aljanna to ita jahannama a dinga dura mata mutane da aljanu da sauran duk wanda za su shige ta wahiya ta kula hal min mazi suke ta cewa Allah akwai ƙari ne yau mana ƙulu ko yau mai ƙulu duk an karanta li jahannama halin tala'at randa za a cewa wutar jahannama ko randa za mu cewa wutar jahannama shin kin koshi wuta irin gayyar da aka tunkuɗa miki kin koshi shine halin tala'ati sai ta ce halin mazid Allah akwai ƙari ne akwai ƙari kaga masu cewa wata ko da feda za su shiga su kwantar da hankalinsu akwai ku Allah kuwa ka san wani in mujirmanci ya yi mujirmanci ya ce ci wuta ko a feda zai ci a kwantar da hankali akwai permanent site an ina nan an fahimci wannan to wuta za ta ce halmin mazi ya ubangiji da ƙari ne ma'ana ba ta koshi ba kenan manzo Allah ke ce hatta ya da'a rabbul izza fi harijilahu har sai ubangiji mai buwaya mabuwayi shine rabbul izza wanda ya buwayi kowa yine al'azizu kenan sai shi Allah ya sanya kafarsa da ta dace da shi ya taka wutar wa fi riwayatin qadabahu wata riwayar ba a ce rijlahu ba sai aka ce qadabahu fa yanzawi ba'dha ila ba'd da Allah ta'ala ya sanya kafarsa ya taka wutar sai gaba ɗaya sashinta da sashinta ya haɗe ma'ana ba wata kafa da za ta nemi ƙari ke an fahimci wannan fatakulu ƙattun ƙattun da kanta take cewa Allah ya isa ka na ƙoshi na cika na cika na cika haka mazan Allah ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam wa kauluhu sallallahu alaihi wasallam da faɗin shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa yanzulu rabbuna ila sama'i duniya ubangijinmu Allah subhanahu wata'ala iya sauka saukar da ta dace da shi ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya kun san akwai sama tun daga ta bakwai ta shida ta biyar ta hudu ta uku ta biyu har ta daya in an ce sama'i duniya wannan sama ta daya kenan ma'ana ubangiji zai sauko sauko wadda ta dace da shi daga al'arshinsa ya zo saman duniya iji manzan Allah ke ba da wannan labarin fi kulli laila ko kullu laila kowane dare kullum sai Allah ya yi saukar da ta dace da shi zuwa ga saman duniya hatta ya baka sulusun layi al'aƙir lokacin da dare ya tafi dab da ke tawon alfijir shi ne sulusun layi al'aƙir can ƙarshen dare dab da ke tuwon alfijir ka ɗauka tun daga irin ƙarfe uku zuwa uku da rabi haka har zuwa hudu har zuwa bayan ƙarfe hudu duk iya cikin surutu ɗari a yanzu to wannan tsakanin ubangiji iya sauka da dace da shi fi ƙulu allah yake faɗa man ya da'uni fa astajibala waye zai rufe da na amsa masa waye zai roƙe ni na amsa masa a wannan lokacin Allah neman masu roƙon yake man yad'uni fa astajibu la ko fa astajiba la man yas'alani fa utiya wa zai roƙe ni na bashi man yastaghfirni fa aghfiru fa aghfira la fa aghfira la waye zai nemi gafara ta da gafarta masa a kullum manzon Allah ya ba mu labari Allah iya irin wannan sanarwa amma a ƙarshen dare kaga wanda suke bacci an ci da rabon su kenan yasa dama an ce man dalabal ula saharan layali duk mutumin da yake son ya ɗaukaka ko ya cimma wani burinsa a duniya da lahira to sai hana idan sa bacci talumul ula sun mata namu lailan kana neman wata bukata a gaggauce abun Allah sannan ka kwana kana bacci sai ce wani jinonu hudu lalle ita hauka kala kala ce kai kuma irin taka kenan haka wani mawaki ce jinonu hudu e ya sosai kuwa amma da ce akwai mahaukata ne ba shi yasa duk mutumin da kai ko duniya mutum yake nema wala sai ya rayu da duniya wanda abun Allah ba komai wuce balantana lahira ku tambayi wanda suka yi nisa wanda Allah ta'ala ya ba su wata baiwa tasa a duniya ta kowane bangare ko ilimi ko mulki ko hikima ko fice a wani bangare ku ji surunsu ya suke da dare ni na san mutane a garin nan na san mutum ɗaya zuwa biyu da mun yi magana da su baki da baki manya ne wallahi suka ce mu wallahi malam ba ma bakin dare bayan mun gama hira da yan majalisa mun je gida mun kammala komai karfe ɗaya karfe biyu to waya za a dinga yi kuma har asuba da sannan sai bayan sallan asuba sannan kuma sai su kama bacci daga har zuwa ya sa wani ko ofis baya fita sai bayan karfe biyu wallahi yawancin su bacci suke da wani lokaci ya ce wala sai yi sati bai bacci minti talatin da daddare ba kuma wallahi babban mutum ne Allah ya mai dukiya to kaga shi da ya gama da duniyar ba in dai duniya ce ya fi karfinta amma ba ya bacci dare amma kai goma kullum kana fi da sallan asuwa a yi raka a dai ba kai wani lokacin matahiya za ka samu wani lokacin masu yanyi salama za ka farka ba kyakkyawan shafa'i da wutar mai kyau wanda za ka yi akalla minti talatin zuwa arba'in ba ka iya ba waya ta cinye ma lokaci kana danne-danne kana kalle-kalle ta cinye ma lokaci duka ba ka yi aikin alkhairi ba ba ka yi aikin Allah ba ta ebe ma lokaci duka akan abin da kuma ba shi da amfani layo simino layo gudu labarai ne kawai na ƙarya na ƙazan kurgi za ka yi gani wani kuma in ba shi dan ya fi karfa sai dinga shiga cikin shin batsa iya gani ya bata lokacin sabon zalo sannan kuma gashi yayi asara yasa Allah da kansa yake yabon masu raye dare kanu qalilan min al-layli ma yahja'u wa bil ashari hum yastaghfiru yace daga cikin sufar bayina na kwarai sun kasance lokaci kankani suke bacci dare qalil Allah yace qalil min al-layli ma yahja'u kaɗan suke samun lokacin bacci sannan dab da asuba za su dinga neman gafara Allah kuma wa bil ashari hum yastaghfiru Allah da kai sai ke bagir mu nan mutum an gane ku hatta Allah ta'ala yake cewa daga cikin siffar mutanen kwarai ta tajafa junubuhum alal madaji suna nesantar da haƙarƙarinsu haƙarƙarinsu daga shimfiɗa an gane ku kaga wannan kinaya ce ta ba sa bacci kenan duk mutumin da ya nesa jambihi an an firashi shi kaga baya bacci kenan baya ba sa baccin dare kadan ne ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun yad'una rabbahum suna yi wa Allah ibada suna addu'a suna tsoro ko Allah bai karba ba kuma suna sare ko Allah ya karba sai kuma Allah ce gari iya wayewa kuma za su dinga ɗauko abin da muka ba suna sadaka suna kyauta suna kyauta suna sadaka su raye dare da ibada su raye yini da ibada wannan siffofin bayan Allah ne tashabbahu bihim illam takunu misalahu ko kai koyi su in ma ba ku zanto irin su ba to lalle ilalla ga irin abin da manzon Allah ya ba mu labari Allah ya kaga duk ga mu da bukatu kowa da bukatunsa to ga lokacin gabar addu'a ga lokacin karɓar addu'a manzon Allah ya ba mu satar amsa ga shi nan ƙarshen dare ji Allah iya faɗa cewa ina mai roƙona na biya masa bukata ina wanda zai tambaye ni wani abu na bashi ina mai neman gafarta na gafarta masa ba mazancen lahira ba ka tambayi duk masu wanda zai musamman tsohon digiri zuwa digiri na biyu zuwa na uku musamman lokacin da ake neman zai dafe su ba sa bacci ba ga profesa a zaune ba sa bacci kullum gidansu a buɗe to balantana kai kuma aljanna kake nema wani takarda yake nema ta duniya amma ba ya bace da kai kuma aljanna kake so Allah ya baka kuma kullum kana bace ga bukatu na ƙasa na al'umma na gari na yan uwa na mahaifa na dangi na iyali dole wallahi sai ni kokarin hana idanuwan bace wallahi barayi ma ba sa bace ba barawo ba sa bace to cikin dare walla za ka ji suna ta zagaye a gari masa bacci to bala tana kai da kake neman aljanna shi bacci larura ne dole sai an yi shi amma kare yawa kare yawa ta manzon Allah yana bacci ana bacci mana ba za ce ba za a yi bacci ba amma iya da lokaci kuma ka san akwai lokaci mai tsada da ake so za a jarraba ka ga daɗin bacci kuma ga lokaci mai tsada a ga wani za ka zaɓa shi kuma bacci ana raba shi ana rama shi musamman Allah ta miki garsa baka da wani uzuri sosai sai kai bacin garsa baka dan rage amma wannan tsakanin dai nasihar da zan muku ta ƙarshe shine karka yadda a ce kullum sai alfijir ya ke to kake tashi daga bacci ka daure a sati ka samu kwana biyar ko shida kana zaune idan ka biyu alfijir ke ke to tunda a lokacin ake rabu ko ba gaskiya bane a lokacin ake rabu kana zaune sai a raba da kai amma kana bacci ba da wahala ka samu nana fatima radiyallahu anha take cewa manzon Allah ya ba su labari Allah yana budget na shekara yana budget mandiri yana budget wikiri yana budget daily haka manzon Allah ke biya na Fatima wannan labarin tace budget din da Allah yake da kullun shine dab da ketowar alfijir alfijir iya ketowa shikenan duk abin da aka tsara za a yi a wannan yini shikenan kuma a rubuta kaga duk wanda yake son ya meka wani rukunsa a wannan lokacin zai meka da ƙarshen dare iya da albarka ya uwa mu dage mu dinga raye shi kuma sabo ne idan ka saba shikenan amma kafin ka saba iya da wahala amma ka daure musamman yanzu Allah ya mana arzikin wayo ka sa alam gashi ne dinga abin nan tunatar da kai yawa kar ka saba dai kullun a ce kawai sai alfiji da gido kuke tashi wannan ba daidai ba ne ba kai kokarin sabarwa kanka lokaci bayan lokaci ka dinga raya darare kana samun ainihin munajati da ke da ubangijinka sai malai yake cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ina me nema na bashi ina me neman gafara na gafarta masa wa qawluhu fadin sa ne yake cewa wallahu ashaddu farhan Allah ta'ala iya da tsananin farin ciki ya nuna farin cikinsa bi tawbati abdihi a lokacin da bawansa ya tuba daga zunubi min ahadikum bi rahilatihi a ce ɗayanku abin hawansa ya ɓata iya ƙungurumin jeji da guzurinsa akan abin hawan har ya fidda rai har ya sake lafi abin ya ɓata gaba ɗaya iya rufe ido kamar ya buɗe sai ga abin a gabansa ko kuma wani abin ka an sace ko ya ɓata ka kama fidda rai kuma abin da kake mutukar ƙaunarsa kawai kwatsam sai ga abin Allah ya dama da shi kaga ai za ka yi farin ciki yayi to Allah ya ce farin cikinsa idan bawa ya tuba to ya fi ka kaddara mutumin da ya jefar da wani abu ko aka ɗauke masa wanda abin iya da matuƙar muhimmanci a gunsa ba zato ba tsammani abin ya dawo masa to farin cikin da zai bai kai na Allah ba lokacin da bawa ya tuba daga zunubi duk bawan da ya tuba daga zunubi Allah iya nuna farin ciki a kansa ana an fahimci wannan shine yake cewa wallahu ashaddu farhan Allah ta'ala iya da nuna matsanancin farin ciki bai taubaci abdi lokacin da bawan sai tuba min ahadikum bi rahilati alhadi wa qawluhu lil jariya ma'acin Allah ke cewa wata baiwa ita ma wa aina Allah yace da yace ina Allah yake fa qalat fi sama sai ta ce Allah yana sama qala ana man sai ce ni kuma waye qalat anta rasulullah sai ta ce kai manzon Allah ne qala i'tiqiha fa innaha mu'mina sai maza ya ce ka yanta ta wannan mai imani ce mu'mina ce wannan kuma wata kadiya ce wani sahabi iya da wannan baiwa sai ya bata kiwon dabbobi haka da ta je sai kura ta ja wata akuyar ta tafi da ita ta dawo suke bawa mai gidanta labari ta tana kiwo ba abin ya fi karfin da wani kura ya zo ya janye wani dan karfin abu ya yi fishi har ma ya bibbige ta da ke ta inda fushinsa wai ganin yake sakaci ta yi har yawan mare ta to abin sai da ne shi sai ya zo yi samun manzan Allah ke faɗa masa ya ce ya rasu da bai wata ta yi wani abu kuma ga abin da na fita amma kuma na ji a raina kamar ban kyauta ba amma yanzu an manzan Allah ya bi hukunci sai ce ya kira wuta da aka kirawo baiwar sai yake mata wannan tambayoyi ya ce aina Allah ya ce da ita ina Allah yake ya ce Allah yana saboda sai ya ce da ita ni kuma waye ya ce kai mazan Allah ne sai mazala ce wancan sahabin da ya mallake ta kaɗan ta ta ita mumina ce ka sallame ta daidai da wannan bauta mai imani ce karka bautar da ita an bai mutana wa kauluhu a ya kabidu Allah al'art yau malakiyam ma'aikin Allah ke cewa Allah ta'ala da kansa zai naɗe ƙasa a ranar alkiyama yau ma na ɗauyi sama ka ɗaya sijiri lilkutub ko lilkitab an gane ko Allah zai naɗe ƙasa kamar yadda za a kammala karatu ka naɗe littafin haka Allah zai naɗe samai da ƙasai yau mutu baddalu la'ardu ghairu la'ardi wasu samawa wanda Allah zai canja wannan ƙasar da saman ba da su za a yi sani ka Allah da iko yake mata in kiyama ta yi wallahi wannan ƙasar dai Allah sai ya canja ta duka sama ma duk sai an canja ta ba da su za a yi ba su aikinsu ya ƙare sun je ƙarshen rayuwarsu an fahimci nan to ma'aikin Allah ya sake bada wannan labarin cin hadisi cewa Allah ta'ala zai nade ƙasa ya qabidu Allahu al-arda yawm al-qiyama wai dawi sama da yamini Allah zai nade samai da damansa sai mai kulu anal malik ainal muluk sai ce ni ne mamallakin komai ina masu sarauta aina mulukul ard ina sarakuna ina dagatai ina masu unguwanni ina gwamnoni ina shugabannin kasashe haka Allah zai ce kuna ina ba kowa mana kowa ya saki rafi kowa ya aje kayan aiki shine Allah da kansa yake cewa zai ce liman mulkul yau liman mulkul yau wa ina masu mulki ya ina mai mulki gwamna duk wannan jiniyar tasa shiru zai yi shugaban kasa shiru ba mai motsi an ce idan Allah ya ce liman mulkul yau sai an yi kwana arba'in ko motsi ba za ka ji ba motsi ba ma magana ba wanda ya isa yi motsi sama da kwana arba'in Allah da kansa zai ce lillahi alwahidul qahhar mulki iya ga Allah Allah kuma shine kwaya ɗaya mai rinjaye namba ta uku iqraru salafu salih min as-sahabati wa tabi'in wal a'imma al-arba' tabbatarwa da magabata na kwarai suka yi daga cikin sahabbai da tabi'ai da wannan a'immatul arba sune Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad sune al'immatul arba radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kare da su gaba daya bi sifatillahi ta'ala sun bada labari sun tabbatar Allah yana da sufofi wa adami ta'wilihim laha amma ba su fassara ba ba sai ga yadda take ba at-ta'wil bi ma'ana at-tafsir kenan in sun ce Allah iya da ƙafa to ba su fasara ba in sun ce Allah iya magana ba su fasara ba in sun ce Allah iya da hannu ba su fasara ba amma yadda Allah ya tabbatar su ma sun tabbatar kuma wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba za ka kore wa Allah siffar da ya tabbatarwa da kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa amma kai kuma ba a ce kai sharhi ko karin bayani don Allah ya ce laysa ka mislihi shay ba abin da zaka iya kuntata shi da Allah babu shi ba abin da za ka ce ga misalin Allah da shi baka yi sawa na sha faɗa muku wannan ko anan ko a wani gurabe annabi Musa alaihi salam sun yi magana da Allah wanda Qur'ani ya ba mu labari Allah ya kira annabi Musa falamma ataha nuri ya Musa inniya ana rabbuka fakala ana alai innaka bil wadi al muqaddas duwa dan Abbas yake cewa lokacin da annabi Musa Allah ya kira shi yace ba ta inda bai ji wannan kiran ba ta ƙarƙashinsa, ta ‘yan yatsunsa, ta ƙofofin gashinsa, ta hancinsa, ta kunnansa, ta idonsa, ya ce ba inda bai ji kiran ba. Kaga saɓanin kiran da ɗan adam zai ma, saɓanin sautin ɗan adam da za ka iya ji, duk kunne ne yake ji abubuwa, in dai sauti ne, kurma bai ji, domin na'urar da ke mai sautin jin ba ta aiki. Ko kai wani abu ya dame ka na ƙara kana toshe kunnen ka za ka ji ƙaran ya ragwaye. to amma in dai kira ne na Allah ko sautin Allah ba abin da ya saita shi ba abin da ya saita shi kaga laisa kamar sile shewa kenan amma yanzu nan sai yake cewa a duk waɗannan sun tabbatar da Allah ta'ala iya da sufufi amma ba su tawili ba ma'ana ba su fassara walam walam yat walam bi sifati Allah ta'ala ko wa adami ta'wilihim la ba su tawili ma'ana ba su fassara ba aw raddaha au ikrajuha an zahiriya ko kuma ba su mai ba su ce babu ba kasa ko da suke korewa Allah sai fasai Allah ya ce ya yi halitta biye jihi da hannunsa ya ce ya iblis ma mana ka an tasju da lima kalaqatu biye dayya astakbarta am kunta min al-ali in Allah ya ce iya da hannu ya ce wai kuduran Allah aga sun korewa Allah wannan sufa ko kuma a yadullahi fauka aidihim yadullahi fauka aidihim hannun Allah iya burbushin nasu sai sai kudran Allah ta gwanda shine radda hakira kamar sun ci kamar Allah ya ce iya da kuma sun ce a babu waɗannan su ma suna da wata aƙida wanda ta saba wa aƙida tauhidin ahlus sunna wal jama'a duk abin da Allah ya ce iya da akwai ko manzon Allah ya ce Allah iya da akwai ka ce eh iya da akwai amma ya yake yake baka sani ba kuma Allah bai so ka sani ba an bayyana wannan ko kuma su ce a ai ba haka Allah yake ne da Allah ya ce yaduhu ko rijiluhu ko kaza ko sam'u ko basuru Allah ga abin da yake ne yi da safar da ita daga zahirin falam yathbut anna sahabiyan wahidan ta'awwala sifa min sifatillahi ta'ala malai ce ba a taba samu wani sahabi kwaya ɗaya ba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tawile siffa ɗaya daga cikin sifofin Allah awrar da ha ko yace a'a ba haka Allah yake nufi ba aw qala fiha inna zahiruha ghayru murad ko yace a'a ba zahirin abin Allah yake nufi ba ga abin da Allah yake nufi ba haka Allah yake nufi bal kanu yu'minuna bi madalulha suna imani da yanda ta zo din shine madaluriha in Allah ya ce hannu hannu in ya ce kafa kafa in ya ce ji ji duk sun imani da haka ana fahimtar wannan a wa yahmilunaha ala zahiriha kuma suna daukar siffar a yanda take a zahiri wa hum ya'lamuna anna sifatillahi ta'ala laysat ka sifatil muhaddathin sun tabbatar da kan cewa siffofin Allah ba sa kama ba za su kasance ba kamar siffar abubuwan halitta ba zai yi ba min khalqihi daga cikin halittunsa ana fahimtar wannan wa qad su'ila wa qad su'ila al-imam malik rahimahullah wata rana an ji an tabi imam malik Allah ta'ala ya masa imamu dalil hijira ko la yufta wal malik fil madina malik Allah ta'ala ya kara masa sun yi abin da suke wajen rayu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik an tambaye shi tambaye da aka masa aka ce da shi an qaulihi azza wa jal ar-rahman ala al-arshi taw aka tambaye imam malik game da wannan aya ta cikin suratul rahman ko suratul qaha inda Allah ta'ala yake ce ar-rahmanu shi Allah bai rama ala al-arshi istawa ya daidaita kan al-arshi shi sai aka yi imam malik wannan tambaye me ake nufi da istiwa'in Allah قال سي امام مالك امام مالك الاستواء معلوم idan aka ce daidaito to abu ne sananne inda mutum iya da hankali ya san daidaita ne kina istiwa'u ma'lum daidaito sanannen abu ne amma wal kayfu majhul daidaiton Allah ba wanda ya sani kowa ya jahilci shi tunda bai sani ba bai sanya Allah yake daidaiton sa ba abu ne wanda Allah bai so kowa ya sani wasu alu anhu bid'a kuma tambaya game da irin wannan imam malik ce bid'a an gane ko wa amanat bi rasulillah wa bima ko kuma wa kana al imam shafi'i imam shafi'i shine muhammad bin idris Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa ya qulu yake cewa amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah yace na imani da Allah ine amantu billah wa bima jaa anillah da abin da yazo daga Allah na imani da shi sannan ala muradillah akan yanda Allah yake ne wannan kaulu shafi'i amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah na imani da Allah da abin da yazo daga Allah kuma a yanda Allah yake ne wa amantu bi rasulillah na imani da ma'aikin Allah wa ma ja'a an rasulillah wa bima ja'a an rasulillah da kuma abun da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah akan yanda manzon Allah yake ne an bayyana nan kaga in Allah ya ce iya da kaza to yanda Allah yake nufi na imai da haka wani haka imamu shafi yake ba akan yanda Allah yake nufi akan yanda manzon Allah yake nufi wa kana al-imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqul yana cewa fi misli qaulir rasul alaihi salatu wassalam a irin abin da manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah yanzilu ila sama'i dunya Allah yana saukowa saukowan da ta dace da shi zuwa ga saman duniya wa inna Allah yara yawmal qiyamah Allah iya kallon bayinsa a ranar alkiyama yi magana da su wa innahu ta'ala ya'jibu Allah yana mamaki an gane ko wa yatahaqqu Allah yana dariya wa yaghdibu Allah yana fishi wa yarda Allah yana yarda wa yakrahu Allah iya kyama wa yuhibbu Allah yana so da Allah ya tabbatarwa da kansa yana so yana fishi an fahimta yana dariya yana mamaki ajaballahu bima fa'ala fulano fulana bariha haka manzo Allah ke bewa wannan Abu Talha al-Ansari lokacin da manzo Allah yayi bako yace aje gidansa a nemo abincin da za a ba bako da aka je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce babu abincin da za a ba shi manzo Allah iya da mata tara a lokacin kowace sai zaka je dakin da aka ce manzo Allah ya ce inda wani abu ke kawo za a ba ma bako wallahi ko kunu ba samu ba a gidan shugaban halitta kaga a yau in ka kwana baka da koko bukarka da mu ko ba gaskiya ba wanda ya fi ka daraja ba ma haɗi to shi ma ya kwana gidansa ba kuma shi manzan Allah in yace yau Allah so nake amo ruwan zinariya a gidana wallahi Allah zai amma ba wani bane a gaban a je ɗakin mata ina na Aisha na na Hafsa Zainab Ummu Salama Maimuna duk aka zagaye Hafsa Sofiya aka zagaye kaf aka ce shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi bakuwa dan samu wani abu da za a ba bako yi ci kowace tace wala daki na dai babu komai ana jira a ga abin da da dan aikin yanzu ya samu zala a majalisin sai ya ce ya rasulullah naje duk inda naje suka ce babu sai mazala ya ce to waye zai sauki wannan bakon nawa amma tukuicinsa shine aljanna falahul janna haka manzon Allah ga bakona kun ga anan musulunci ya nuna mana girman bako da lallansa ya saka ci in dai kai bako kwana daya biyu uku ko bashi sai ka ci kace da shi ko bashi sai ka nemo kace da shi ka nima masa gun kwana in dai bakon ka an fahimta amma da kwana uku kuma sun ce wajibin ya sauka ne kwana uku ya ce to a karfa kallawa sai ka fita neman ƙodago kuma a sosai kuwa za ka faɗa masa wannan sai alaga ta malam kuma abin da shari'a ta ɗora min to na yi iyayi na amma sauran kuma kai ma ka ɗan zagaye gari ka je ka gwada sa'a a sosai kuwa amma kwana ɗaya biyu uku ko ba ci sai ka cika masa abinci an bai janna manzon Allah ya ce to ga bakona wa zai sauke shi ni kuma na mai alƙawarin aljanna Abu Dalha al-Ansari ce ha ana ya rasulullah manzon Allah gani shi ma kuma confidence na irin nasa domin a gidansa bai tabbatar za a samu abincin bakon ba ya kama bakon suka tafi gida ya ce wa matarsa akirimi daifi rasulillah ya ce wannan bakon ba namu bane bakon mazan Allah ne ki kyautata masa duk wata gwanintar abinci ki sai ta ce ashi mai gida wallahi yau ba komai a gidan sai sai abincin yara laisa minna shay'in la qutu subya ba mu da komai sai abincin yara a gida ba ko da ni da kai ba raba mu abinci sai dai mu hakura amma akwai abincin yara sai ce akwai abincin yara ta ce sai ce to fa nawmihim ki musu dabara su yi bacci kasu ci abinci kina musu dabara kamar zai nuna bai nuna ba iyakan tukunya ba sauki ba har su yi bacci kaga wani wani ilimi ne da ya kamata mata su yi dabara da za a sa yara su yi bacci ba su yi abinci ba haka ne mana ilimi ne mai zaman kansa yau eh ajo ba ilimin ne amma ilimi ya fi karfin kowa ilimi ya fi karfin kowa ilimi ne wallahi ya ce fa nawimihim ki musu dabara su yi bacci kuma suka yi baccin ya ce idan sun yi baccin ki ɗauko abincin ki zo ki same mu da bakon ki ajiye abincin kamar muna ci amma mu mu haƙura kar mu ci domin bakon manzon Allah ya ci abinci haka matar ta yi ta yi dabara yara suka yi bacci ta ɗauko abincin ta kawo gaban mijinta da baƙo aka ajiye har ma ce ke kashe fita da ɗakin ma domin kare kar da haske gaba mace ke kashe fita da kamar muna ci tare da shi ba za mu ci ba haka aka yi ta kashe fita da baƙon ya ci abinci shi kaɗai suka haƙura ya ci abinci ya ƙoshe sha ruwa ya kwanta da asuba sun tahi za su tafi masallaci suna dosar manzon Allah a masallaci sai manzon Allah ke murmushi ya ce ajaballahu bima fa'ala fulano fulan albari Allah da kansa iya jinjina akan abin da wani da wance suka aikata jiya da daddare ma'ana har Allah yi wa manzon Allah wahayin abin da ya faru ya ce abu dalaba ga abin da ya faru gidansa shi ma ba abincin abincin yaran sai hana su suke bacci ya biya bakon kai su idan matar ka ce za ta iya tab akan bakon zan hana yana abinci a wallahi baka isa ba bakon ma ba na ba bakon wa amma da ke mata ce mai albarka mai neman aljanna duk abin da mijinta ya ce wallahi take same na wafa wannan shine musulunci shine musulunci ba wani open eyes a musulunci ai ba wani zare ido ba wani kice ke ma kina da inci kina da haƙƙi wani duk dai haka dai abu ya kuma yahudanci yahudanci ba wani abin nan saboda haka musulunci ga abin da ya ce in yace ga doka ga wanda zai bada umarni to dole a bi umarninsa an fahimta in kuma ce a shi shugaban ga abin da yake bukata na shawara kuma a ba shi shawara musulunci in ya biya mutum haƙƙi to ana so wannan haƙƙin ya tabbata ya samu total power a kansa kamar yadda Allah ya biya miji total power akan matarsa amma yanzu ba in boko yawa sai ga abubuwan duk sun fara sako-sako haka Allah ya mana albarka. Kaga nan Allah ya yi mamaki ne ajab Allah kamar yadda malam yake cewa Allah yana mamaki ne kawai. Kana yaqulu nu'minu biha. Imam Ahmad yake cewa mun yi imani da duk abin da manzon Allah ya faɗa wannan nu'minu biha mun yi imani. An bayyanta? Wa wa, wa nusaddiqu biha ko mun gaskata mun yi imani ko mun gaskata. La bi kaifin wala ma'ana. amma ba mu ce abin da gayen da abin yake kuma ga ma'anar abu ban faɗa ba bi kaifin wala ma'anin ban faɗa ba in Allah iya kaza iya kaza mun yadda mun imani amma ya abun yake ya abun yake ba mu sani ba abin janna wani duk maganganun manyan bayan Allah ba ne shi kawo yani annana nu'minu bi anna Allah ta'ala Imam Ahmad ya ci gaba da cewa mu dinnan mun yi imani cewa shi Allah ta'ala yanzilu iya sauka tunda ya faɗa an fahimta wa yara kuma yana gani alam ya alam bi anna allaha yara wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa jaa zuwa an fahimta wa jaa yawma idhin bi jahannam wa huwa fawqa arshihi kuma shi Allah iya burgushin al'arshinsa amma ba'in min min khalqihi Allah iya da nisa da halittunsa tunda ai mun sha faɗa cewa hadisi ya tabbata tsakanin kowace sama da sama akwai tafiye shekara 500 tsakanin ƙarshen saman bakwai da kursi akwai tafiye shekara 500 tsakanin kursi da al'arshi akwai tafiye shekara 500 tsakanin al'arshi da ruwa wa kana arshi wa alalma nan ma akwai tafiye shekara 500 kuma an ce Allahu fawqa zalika ala iya burbishin wancan duka kaga shine ba'in yayi nisa min khalqi ma'ana zatinsa yayi nisa da halittunsa amma kuma ikonsa iya tare da shine ma ke faɗa cikin suratul mujadala ko alam tara anna allah ya'lamu ma fi samawati wa fi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisu wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kaga aina ma kanu bi ilmi kenan aina ma kan suma yunabbihum Allah bima amilu yawm al-qiyamah wallahu bi kulli shay'in alim Allah yace ku bani labari Allah ya san duk abin da ke cikin kasai da sammai ya alawa fi samawati ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa radiyuhum wa an su masu gani ba su kasance su uku ba to face Allah ne da hudun su wala khamsatin illa huwa sadisuhum in su biyar ne Allah ne da shidan su wala adna min zalika ko ba su kai ukun ba ko biyun ne to Allah ne na ukunsu wala aksara ko sun fi shidan Allah ne dai na kazaɗinsu ya ce illa huwa ma'ahu ba ce Allah iya tare da su aina ma kanu duk inda suke sannan kuma sun mai na bihum Allah bi ma amilu wal qiyamah sannan duk abin da suka tattauna sai Allah ya ba su labari a ranar alkiyama an fahimci wannan kaga mai iyar Allah anan da ilmihi ma'iyyarsa da iliminsa amma ba da zatinsa amma zatin Allah kaulan wahidan iya saman al'arshinsa amma ikon Allah da ilimin Allah da kulawan Allah tana ga kowa kuma an bai jana in yace wallahu khabirun bima ta'malun Allah zai ba ku labarin duk abin da kuke aikatawa to ilimin sa ya san kuna aikata kun ga ilimin Allah iya tare da mu kuma ya ce ujibu da'wata da'i za da'a amma wancan hadisi na bada muka ce Allah iya saukowa sauko wanda ta dace da yi zuwa ga saman duniya to zatin nasa da ke saukowa musafin ma na wasa bane zai zo saman duniya ya dinga ce ina mai neman gafara na gafarta masa ina mai bukata na biya masa ina mai addu'a na amsa masa ina mai neman ƙarin aure ko babu eh a a nan dama ci an gori an boko ce duk babu kuma Allah sauka an gane duk abin da kake da shi karka ji karka ji tsoro ka faɗa wa Allah shi ba wani abu da ya girma abun Allah babu shi wallahi duk abin da kake ganin ya girma to ai dan ka ya girma amma agun Allah ba komai bane agun Allah ba komai bane wallahi yanzu ai ya ishe mu misali a bara yanzu idan kace za a sai buhun masara 30 sai an kare daga ko ba haka bane sai an ci ƙarya ne wani ai ba zan taba dawowa ba to kaga da yake Allah shine alqadir muqtadir ba a sari masara ba amma ga ita zama 30 har ma ƙasa da aka wani kaga ashe ba wani abin da ya fi ƙarfin Allah duk abin da kake ganin babba ne ya girma to a idan ka yi girma amma abin Allah ba kawai ba ne yasa karka ji tsoron faɗawa Allah buƙatar ka duk girmanta in dai sunnar Allah ta tabbatar Allah iya wannan abin ga bayan ka roƙi shi zai maka an bayyana wannan to kun ga ashe da Allah ce yanzu lulun zatin sa ne ke saukowa daga can saman al'arcin zai dawo nan saman duniya a kowane ƙarshen dare idan kuma alfijir ya keto Allah sai ya komar da zatinsa inda yake amma ilimin Allah kuma iya ko'ina an bai wannan wannan fi ne tsantsar aqidar ahlus sunna wal jamaa ilimin Allah iya tare da kowa a ko'ina ba abin da zaka ka boye Allah ba kai sa ba amma Allah ya siffata kansa iya da zati sifatu zat wa sifatu ta'ib iya da zatinsa wanda ya dace da shi kuma da irin yadda yake ai misali na biyu Allah iya da iko ya yi wa manzan Allah magana iya garin maka ya ce masa a yi sallah a yi sallah a yi sallah iya da wani iko amma Allah sai da ya aiko mala'ika jibril ya tafi da manzan Allah can game da san bakwai ma'ana ya je inda zatin Allah yake suka yi magana da manzan Allah da Allah kaga wannan zai tabbatar ma Allah iya da zati kuma zatinsa ya ce ga inda yake an fahimci wannan amma kuma ilimin Allah iya koyi ilimin Allah iya tare da mu a duk inda muke sai ma yake cewa a shi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yana cewa duk mun yi imani da wannan a annana nu'minu bi anna Allah ta'ala yanzilu wa yara mun yi imani cikakke cewa Allah ta'ala iya sauka da ta dace da shi kuma iya gani game da ba mu labari wa huwa fawqa arshihi zatin Allah iya burbushin al'arshinsa ba'in min khalqi zatin Allah yayi nisa da halittunsa walakin la na'lam kayfiyatun nuzul amma yanda Allah yake so kaba mu sani ba ko bai so a sani ba ba kuma wanda ya sani wala ruqya irin kallon da Allah yake ba wanda ya sani ko bai so a sani ba wal istawa haka ne istiwa'in Allah ba mu sanya yake yi ba ko bai sanar ba ko ba wanda ya sani walal ma'ana alhaqiqi li zalika ba wata ma'ana ta tabbas ga yanda Allah yake tunda bai so a sani bal nufawwidu al-amru min ilmi wa nufawwidu al-amru fi ilmi zalika ila Allah ilimin wannan yanda Allah yake wannan tasarrufin to mun mika zuwa gare shi shi ya sanya da yake an fahimta shine ila Allah qa'iluhu wa huwa wa muhyihi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya faɗa wa muhihi da kuma yadda ya wahayi sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nuraddu ala rasulillah ba za mu taba mayarwa da manzon Allah abin da ya faɗa ba an fahimci wannan wala nasifullah wala nasifullah ta'ala bi aksar mimma wasafa bihi nafsa kuma za mu siffanta Allah ta'ala fiye da abin da ya siffanta kansa da shi an gane ko a wa wasafahu bihi rasulihi ko kuma irin yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi bila haddin wala gaya ba za mu ce ga haddi ba kuma ga abin da yake ba za mu faɗo wa nahnu na'lam anna Allah laysa kamithlihi shay mu dai mun riga mun sani kuma Allah ya faɗa laysa kamithlihi shay ba abinda za ka taɓa masa tashi da Allah ba kuwa sami'ul basir Allah shi ne as-sami'u kuma shi ne al-basir a fahimta kaga wannan siffa ce ta Allah as-sami' mai ji al-basir ko mai gani al-adilla al-aqliyya dalilai na hankali da suke tabbatar da kan cewa Allah iya da sifofi laqad wasafa Allah ta'ala nafsuhu bi sifatin Allah ta'ala ya siffanta kansa da siffofi wa samma nafsahu bi asma Allah ya kirayi kansa da sunaye walam yanhana an wasfihi wa tasmihi kuma Allah wa tasmitihi kuma Allah bai hana mu mu siffanta da siffansa ba ko mu kirayi da sunansa ba Allah bai taba hana bayansa wannan inda ya ce iya da siffa kaza to Allah bai ce kuma kar ku kiraye ni bai siffa kaza ba in Allah ya ce ina da suna kaza bai ce kuma kar ku kire da suna kaza ba bai bai fara ba an fahimci wannan walam ya'muruna bi ta'wiliha amma kuma Allah bai ba bai ba mu umarni ce mun fassara abin ga yanda yake aw hamluha ala ghairi zahiriha kuma Allah bai ce mu dau abin ba zahirin sa ba mu ce hannu kudura ko kafa kudura a'a Allah ya ce mu faɗi yanda suke amma ba tare da fassara fa hal yaqilu an an yi ƙalu innana iza wasafnahu biha yanzu hankali zai yadda cewa idan mun ce Allah iya da siffa kaza na kunu qad shabahnahu bi kalqihi kuma a ce mun siffanta Allah da halittunsa yanzu hankali zai da wannan ai da mini bayani ga cin a fili ai in Allah ya ce iya da kafa ko iya da hannu eh iya da akwai amma ya misalin su yake baka sani ba ko ba wanda ya isa ya sani kuma Allah bai sanar ba to yanzu na ce Allah iya da hannu kuma sai in ce ya ce na kwatanta Allah da halittarsa ai wannan ba haka bane an fahimci wannan yanzu da nake faɗa muku cewa annabi Musa yake cewa lokacin da Allah ya kira shi yace ya Musa yace ba inda bai ji kiran a jikinsa ba yanzu ka ce Allah iya magana kuma sai ka ce na kwatanta Allah da magana irin ta halittarsa kaga hankali ma ba zai da wannan duk abin da muke faɗa nassi ne duk wanda ya ce Allah iya da siffa kaza in dai magana yake ta ilimi to da ilimi ya tabbatar da abin kuma shi Allah da ya ce iya da akwai bai ce kar a ce iya da akwai ba amma a ce ga abin yadda yake kuma Allah bai so a gane da yake ba abin da ake nema a nan imani an fahimci wannan malam sai yake cewa a kuma hankali ma ba zai daka ce wai na kwatanta Allah na shabba hari da halittunsa ba sai yake cewa Uh, fayyalizimuna izan ta'awiluha kuma haka sai ya lizamta mana cewa he mun fassara duk da mun kwatanta Allah da halittunsa wa hamalaha ala ghairi zahiriha kuma kuma ci a ba haka Allah yake nufi da abin ba wa inna asbahana mu'attili an gane ko na na part da sifati to idan muka yi haka sai mu waye gari mu koma mu'attili masu korewa Allah subhanahu sune al-mu'attilin kenan in Allah ya ce iya da hannu sai ba haka Allah yake nufi in Allah ya ce iya gani ba haka Allah ke to kaga wani wata aqida ce da ta saba wa aqidatul ahlus ahlus sunna wal jamaa an fahimci wannan ah nafatu li sifatihi ta'ala mulhidina fi asma'ihi kuma sai mu zamto masu wuce gona da iri cikin sunayensa wa huwa yatawa'adul mulhidina fiha bi qawlihi masu wuce gona da iri cikin sunayensa Allah ya musu alƙawarin narkon azaba ya ce wa zarun lazina yulhiduna fi asma'i masu kutse da wuce gona da iri cikin sunaye na ku kyale ni da su sai da zauna makanu ya amalu zan musu sakamako da irin abin da suke aiwatar dalili na uku na biyu kai ko alaysa man nafa sifa min sifati llahi ta'ala yanzu ba zai yiwu ba wanda ya korewa Allah sifa daga cikin sufofinsa kaufan minar tashbihi wai iya tsoro a ce Allah zai kwatanta shi da wani zai shabbaha Allah da wani yasa ya kore mai siffa to kana qad shabaha awwalan bi sifa bi sifatil muhaddisi to lokacin da ya kore wa Allah siffa don tsoron kamanta shi da halittarsa to a daidai lokacin kuma ya kamanta shi da halittarsa idan misali kace ba za ka ce Allah iya da hannu ba dan dan adam iya da hannu to bai kai abu kaga kai a madabarka kwatanta Allah da hannunsa da hannun ɗan adam kaga a ƙoƙarin korewar a yadda ka ɗauka to kuma ka ƙara shabbahawa an fahimci maganar ka tabbatar ka yi imani amma ya abin yake ya abin yake baka sani summa kaba min at-tajbihi fafarra minu ila nafyin wa ta'dil idan ko muna tsoron karkace wai Allah iya da hannu ka kwatanta Allah da hannun wani halittarsa to a daidai lokaci kuma kawo gudu zuwa ga korewa Allah halittarsa gaba ɗaya kuma afuwa sufofinsa gaba ɗaya kenan shine fafarra minu ila nafyi wa ta'dil ka koma masu korewa Allah subhanahu masu cewa Allah bai da suffa fa na fasifatillah a lokacin ka zama masu korewa Allah suffa suffa ta'ala allati athbataha li nafsihi wanda Allah ya tabbatarwa da kansa wannan siffa din wa attalaha kuma kai ka ce babu ka goge wannan siffa din fa kana bi zalika qad jama'a baina kabiratayn at-tashbih wa ta'dil a daidai lokacin kuma ka fada cikin wata kabira guda biyu kabira ta farko shine at-tashbih kamanta Allah da wani abu kabira ta biyu shine at-ta'dil kokarin korewa Allah sifarsa an fahimci wannan sai yake cewa afala afala yakunu min al-ma'qul yanzu ba zai zamto ba abinda hankali zai kama shine min al-ma'qul kenan idan kuma wal hala hadhihi da irin wannan yanayin kuma an yusufil bari ta'ala bima wasaba bi nafsa mai yadda da Allah ta'ala ya siffanta kansa da abin da ya siffanta kansa da shi wa wasafahu bihi rasula ko mu imani da abin da manzo Allah ya siffanta Allah da shi ma itikadi anna sifati ta'ala la tushbihu sifatil mumsil sannan kuma tabbatar da kai cewa siffofin Allah ba sa kama da siffofin dukkan wani abin halitta kama anna zatahu la, la tushabbihu zawatil makhluqin kamar yadda muka tabbatar da zatinsa kuma baya taba kama da zatin wani abin halitta ba zai to wanda shine imani Allah iya da kaza iya da kaza ya yake yake baka sani ba sani na uku innal iman bi sifatillah ta'ala imani da sifofin Allah wa wasafahu biha la la yalzimu at-tashbih bi sifatil muhdith cewa ka siffanta Allah da siffarsa to baya zama cewa ka kwatanta Allah ka shabbaha da halittunsa izal aql la yahilu an yakuna lillahi sifatun khassa bi zatihi hankali ma bai korewa cewa Allah iya da siffofi kebantattu da zatinsa la tushbihu sifatul makhluqin ba sa kama da siffofin abin halitta wala naltaki ma'aha illa fi mujarrad al-ism faqat ba mu san komai ba gaba da siffar Allah sai suna kawai sunan mu ka sani fa yakunu li khaliqi sifatun takassisuhu haka ne shi ma abin halitta iya da siffa kebantacciya tasa walil makhluqi sifatu kasisuhu shi ma abin halitta iya da sifa irin tasa wal muslim shi musulmi izan yu'minu bi sifatillah dole ne imani da sifofin Allah ta'ala wa yasifu biha la ya'taqidu abadan amma yi imani da ita ba tare da kudirewa cewa ga yadda take bara ba wala hatta yaktur bi balihi anna yadullah tabaraka wa ta'ala mathlan tashbah bi yadil makhluq al makhluq ka tabbatar da cewa in Allah ya ce iya da hannu to hannun ba zai taba kasancewa kwatankwacin hannun abin halitta ba ai fi ayi ma'anan min al-ma'ani ba zai taba daukan ma'ana kowace ba daga irin wannan ma'anoni ghayra mujarrad tasmiya inda ka cire kawai suna Allah iya da hannu eh iya da hannu shikenan kawai magana ta gadi ya yake ya yake baka sani ba so ka sani kuma ba wata ma'ana da zai dauka in ba wannan wazalika a libayani ko wazalika limabayanihi alkhaliq lilmakhluq domin yadda Allah ya yi nisa tsakanin shi mahalici da abin halitta akwai tazara mai tsawo fi zatihi wa sifati wa af'ali da sunayensa da zatinsa da kuma ayyukansa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa qul huwallahu ahad ulka ce da su Allahu shi Allah buwayi gagara misali shine ahad kwaya ɗaya ne ɗaya ne bahi da na biyu ke Allahu samad shi Allah shine abin nufi da bukata duk wanda ya tashi neman bukata gun Allah zai tafi shine as-samad ke wanda kowa in ya tashi bukata gunsa zai ji lam yalid wa lam yulad sifarsa ce bai haifa ba sannan kuma ba haifi shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani mataimaki cikin halittarsa ko ɗaya ba shi da shi wanda zai dama wa Allah ko zai taimaka masa babu wani a cikin halittarsa gaba ɗaya wa qala laysa suka bi silihi shay'un huwa samiul basir Allah ta'ala ba abin da za ka kwatanta shi da shi sannan kuma Allah shine as-samiul basir mai ji ko mai gani an fahimta mun zo ƙarshen alƙasar wa ba insha Allah kuma lokaci ya ce mana za mu sa matsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yi Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana kariya kariya ce ba mu yi kumbuje mata Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya san mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifinmu Allah ta'ala ka yafe mana zurbanmu Allah ta'ala muna roƙonka gafara muna roƙonka rahama muna roƙonka aljanna ya rabu alamin Allah ta'ala muna roƙonka cikawa da imani Allah muna roƙonka gamawa da duniya lafiya Allah dukkan bukatun na alkhairi Allah ka biya mana abin da ya bukatun Allah ta'ala kai mana maganin sa Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya wannan karatu ya zama haske a rayuwar mu ya zama to dalilin gyara kusan kuran mu ya rabu alamin Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya